ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا رانر أسبر نو قوة أزمكار ya takwas takwas ne takwas ga watan zulkada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan hudu shekara ta 2026 a daidai wannan lokaci a markas barmanzo unguwar kanya garin da magaram jamhuriyar Nijar domin ci gaba da karatunmu na littafin mai albarka kitabul akhdari idan ba mu manta ba yau za mu darasi na hudu a cikin wannan littafi sati da ya gabata mun yi da karanta muqaddima yanda muqaddima take da abubuwa kamar haka inda manzo Allah yake cewa an aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan ya cika ma mutane kyawawan halaye sai yasa malam ya fara a cikin muqaddimar shi da zano irin kyawawan halayen da ya kamata a ce musulmi wanda yake mumini ya siffanta da wayannan kyawawan halayen akan haka ne malam ya gina muqaddimar shi tun daga farinta har karshe cikin iko Allah mun samu mun idasa wannan muqaddimar yanzu za mu shiga cikin littafin kamar yadda dama malam ya yi bayanin cewa littafin shi zai yi magana ne akan fiƙihul ibadat zai yi magana ne akan abin da yake da alaƙa da ibada babi na harko malam ya ce kitabu tsahara abin da ake ce ma tsahara kafin nan ya kamata mu san mahimmancin tsahara a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yake cewa yake ce ma manzon Allah a cikin suratul muddassir yake ce mushi wasiya baka fatahhir wannan dalili ne akan akan tahara bayan haka manzon Allah yake cewa mu sani cewa at-tuhur shatrul iman mu sani cewa tsarkaka yana daga cikin imani duk wanda ya kasance bai tsarkaka daga najasa ko kuma daga abin da yake ba mai kyau ba to wannan mutumin imanin shi akwai nakas inda manzo Allah ya ce mu sani cewa ita tsarkaka tana daga cikin imani kuma haka Allah subhanahu wataala shi da kanshi yake ban mutane wanda suke tsarkaka Allah yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin lalle mu sani cewa Allah subhanahu wataala yana son mutane masu tuba kuma yana son mutane masu tsarkaka kenan mahallin shayi Allah yana yaban mutane wanda suke tsarkaka bayan haka Allah yake cewa rijalun yuhibbuna an yatatahharu Allah yake yaban wa'insu mazaje abinda yasa yake yaban su anan saboda tsarkaka da suke yi kenan idan muka leka tsarki abu ne mai muhimmanci a cikin addinin musulunci kahin nan a yaren larabci abinda ake ce ma tsahara shine shine annazahatu wan nazafatu min al adnas wal awsakh shine gusar da ko kuma tsarkaka tsabta da gusar da duk abin da yake da dauda abin da yake datti ne wannan shi yake ce ma tahara a harshen larabci idan muka dauka kuma a wajen malamai shine raf'ul hadasi wa ma fi ma'nahu zawal al khabas shine a gusar da a gusar da dauda wadda take najasa yanzu idan muka ce rana ta gusa a ce zawalul shams rana ta gusa kenan menene zawalul khabas za a gusar da ni za a gusar da najasa wannan shine a harshe na malamai bayan haka idan muka dauka at-tahara tutlaqu ala ma'anayn idan muka dauka tahara wannan tana da ma'ana guda biyu akwai zawalul khabas akwai kuma raf'ul hadas idan muka dauka zawalul khabas wa huwa an-najasatu wal maqsud minha taharatul badani was-sawbi wal makani abinda ake ce ma zawalul khabas shine mala yace wal maqsud minhu taharatul badani was-sawbi wal makani shine a tsarkake jiki gangar jiki wasaubi da kuma tuwahi wal makani da kuma gurin da mutum zai aikata sallah wannan shine ni shine zawalul khabas sai yace raf'ul hadasi shi kuma wal maqsud minhu at-taharatu bil wudu'i wal ghusl shine tsarkaka ko kuma yin arwalla da kuma yin wanka wannan shine raf'ul hadasi idan muka dauki kaso kaso na ita wannan tahara akwai at-tahara al-batina wa hiya taharatul qalbi min ash-shirki akwai tahara tsarki wanda yake al-batina shine mala yace wa huwa taharatul qalbi min ash-shirki shine tsarkake zuciya daga shirka saboda shirka ita ma dai mice ce najasa ce Allah yake cewa innamal mushrikuuna najasun musani cewa shirka ita ma wannan mice ce najasa ce bayan haka hadisin abi huraira lokacin da ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hanyoyin Madina a lokacin da iya da najasa iya da janaba sai yayi gaugawa ya labe domin kai ya gamu da wa da manzon Allah sai bayan ya gamu da manzon Allah manzon Allah yake ce mishi aina kunta ya abu huraira sai yake cewa ai manzon Allah a lokacin nan ina da najasa ni kuma banna so in zamna a kusan manzon Allah ina da najasa sai manzon Allah yake cewa subhanallah innal mu'mina la yanjus manzo Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah ka sani cewa wanda yake mumini ba najasa bane kenan nan dalili ne akan cewa wanda yake ba mumini ba wanda yake kafiri wannan najasa ce kamar yadda Allah ya ce innamal mushrikuna najasun ko manzo Allah ya ce mu sani cewa lalle fa mumini ba najasa bace ba kenan wannan dalili ne akan cewa najasa ta shirka ita ma dai wannan najasa ce amma mu abinda muke magana anan akan shi shine najasa wadda ta hana mutun yin arwalla wanda dole sai ya kawar da wannan najasar kahin ya zo yi wannan arwallar tashi bayan haka idan muka ɗauka at-taharatu min al-hadasi tana da abubuwa guda uku kamar haka akwai at-taharatu kubra akwai at-taharatu sughra akwai at-taharatu badlun minhuma akwai tahara wadda take babba wadda babu abin da yake kawar da ita kamar wanka shine yin wanka karamar tahara ita ce ake ma arwalla al-wudu sai ta uku shine badlun minhuma kwatankwace idan babu ruwan da za a yi wanka babu ruwan da za a arwalla sai zaman to taimama ita take maye wannan guraren guda biyu kenan wayannan sune kashinta guda uku sai ce bayan haka taharatul gasli taharatul mashi taharatul nadihi akwai taharar da wanka ne za a yi akwai wanda shafa ce za a yi akwai wanda kuma yayyafawa ce za a yi duka wannan shuhudan muna yin ta ne dan idan muka shiga cikin littafin kai tsaye ta yanda idan muka karanta cewa ga abin da malam yake nihi da inda za a yayyahi da inda za a shahwa da kuma inda za a sa ruwa kai sai za mu hararo darasinmu na harko akan cewa ga abin da ya kamata a yi gurin kenan wannan shinhuda za ta taimaka mana ne zuwa karatunmu na gaba sai malam ya ce bayan haka ka sani cewa taharatul hadasi ita ma dai taharatul hadasi ta kasu kashi biyu akwai alhadasul asgar akwai alhadasul akbar wanda shi hadasul asgar shi ne abinda yake da alaƙa da alwudu wanda za mishi arwalla abinda za ma arwalla na farko akwai albaul akwai alga'it akwai khurujin ri ya zama to mutum idan yayi bawali dole sai yayi arwalla idan mutum yayi bayan gari dole sai yayi arwalla idan mutum iska tauta daga jikin shi dole sai yayi arwalla kenan wayannan shine hadasul asgar idan muka dauka harasul akbar shi kuma huwa ma yajibu bihi al-ghusl shine abin da yake wajaba da ai wanka da shi sai mala yake cewa kaman jama'a au nazala kaman wanda yayi jima'i wanda ya sadu da matarsa ko kuma ya hutar da mani wannan abin da yake a gare shi shine ni shine wanka kenan harasul asgar bai mai maganin wannan najasa tashi abin da zai mai maganin najasa shi shine mi shine hadasul akbar shine mi shine yin wanka bayan haka mala yake cewa mu sani cewa wannan ruwan da ake yin tsarki da shi shi ma dai iya da kaso-kaso nashi na daban-daban yana da kaso kamar uku mala ya ce akwai ma'un tahurun akwai tsahirun akwai najasun akwai wanda ruwan tahirun mai tsarki ne ruwan amma bai yi wa kai kai aiki da shi wajen tsarkaka akwai wanda kuma tahirun kuma mutahhir mai tsarki ne kuma yana yi wa kai tsarki da shi akwai wanda na uku shine ni najasun shine wanda ruwa mai najasa bai inganta kai aiki da shi ko arwalla ko kuma wanka wannan shine abin da malamai mazahibul arba'a duka suka tayi akan cewa ruwa ya kasu kashi uku akwai wanda yana da tsarki amma bai yiwa ayi arwalla da shi sai dai ayi wani aiki da shi akwai wanda kuma ana iya tsarki da shi kuma ana iya yin wani aikin da shi wannan shine tahirun mutahhar na uku shine najasun wannan shine abinda malaman Hanafiya da Malikiya da Hanabila da Shafi'iyya duka suka tayi akan mi akan ruwa kashi uku sai dai aka samu sabani akan zahiriya ita ta tayi akan cewa ruwa kala biyu ne kawai abin da yasa ta ce ruwa kala biyu ne shine kawai wannan tsarkakeke ne wannan mai najasa su kuma wayannan malamai sai suka kasa shi ne kashi uku yayi zaman to mai tsarkin sun raba shi kashi biyu akwai wanda mai tsarki ne amma bai yi wa ya tsarkake ka daga najasar da kake ciki in muka dauka hadisin da Abi Hurairah yake cewa sa'ala rajulur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa qala wani mutum ya tambaye manzo Allah yake cewa ya rasulullah inna narkabul bahara wa nahmilu ma'ana qalilan min al-ma'i fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda min ma'il bahari wani mutum yake tambaye manzo Allah yake cewa mun kasance mutane ne muna yin bulaguro kuma muna daukar ruwa kadan fa in tawadda'na bihi atishna idan muka yi aiki da wannan ruwan wanda yake hannun alhalin da muke cikin bulaguro ya ce za mu yi ishirwa kenan mi ruwan zai kare sai ya ce ma manzo Allah afa na tawadda min ma'il bahari shin za mu iya yin arwalla da ruwa na tabki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yake ce mishi huwa tahurun ma'uhu hillu maitatu wannan ruwan mai tsarki ne kenan ni manzo Allah ya ce ana iya yin arwalla da ruwa wanda yake ruwa na tabki kenan wannan dalili ne akan mi wannan sabon da ya tambaye manzon Allah yace idan muka dauki ruwan da muke bulaguro da shi muka sha muka yi arwalla da shi zamu iya jin ishirwa idan ruwan mu ya kare sai yake cewa manzon Allah shin zamu iya yin arwalla da ruwan tabki manzon Allah yace ruwan tabki ruwa ne mai tsarki amma a gaba zamu zo bayani akwai ruwan tabkin da ana iya arwalla da shi akwai ruwan tabkin da kuma ba a iya arwalla da shi kenan shi ma ruwan tabkin ba wai kowanne bane ake arwalla da shi akwai wanda ana arwalla da shi akwai wanda kuma babu yanda za a yi a yi arwalla da shi nan irin ɗaya daga cikin dalilan da su wayannan malaman guda hudu suke bugawa akan cewa ruwa mai tsarki kala biyu ne shine su sahabbai sun sani cewa ruwan tauki mai tsarki ne tambayar sa anan shine mi akan wannan ruwan mai tsarki yana iya tsarkake wani wannan shine tambayar su kenan abu biyu ne ruwan mai tsarki ne kuma ya suka tambaya cewa ruwan ana iya yin tsarki da shi kenan wannan shine dalilin da wayannan malaman guda hudu suka buga akan cewa wannan ruwan mai tsarki kala biyu ne akwai tahirun akuma akwai kuma tahirun mutahhar akwai wanda mai tsarki ne za a iya yin aiki da shi ayi abinci da shi kuma a sha amma dai bai yiwa ayi arwalla da shi akwai wanda kuma za a iya cin abinci da shi kuma za a iya yin arwalla da shi wannan shine tahirun mutahhar wannan shine kashi na biyu wanda wayannan malaman suka tayi akan shi sai bayan haka idan muka dauka inda Allah yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah yake cewa sai muka sabkar muku da ruwa daga sama wanda yake ruwa ne ruwa mai tsarki kenan ruwan sama ruwa ne mai tsarki ana iya yin arwalla da shi babu sabani akan wannan gaba kenan ruwan sama ruwa ne mai tsarki ana iya yin arwalla da shi bayan haka hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah yake cewa innal ma'a tahurun la yanjisuhu shay' ku sani cewa ruwa fa tsarki ne babu wata najasa babu wani abu da zai sa ma ruwa najasa sai idan ya zamanto wannan ruwan ya canza daga halin da yake ciki kamar yadda a gaba za mu zo mu karanta irin abubuwan da suke sa ruwa ba za a yi amfani da shi ba sai mala yake cewa idan muka ɗauka alma'ul mutlaq abin da ake ce ma ruwa wanda ruwa ne sak ruwa mai sunan ruwa yanzu misali idan muka ce wannan ruwa ne a Hausa mun sani ruwa ne mai tsarki ko amma idan ya zamanto wani abu ya taba wannan ruwan sai mu ce wannan ruwan mine ne ko mu ce ruwan sabuli ko kuma mu ce ruwa ne akwai wani abu a cikin shi amma ma'ul mutlaq shine wanda ruwa ne wanda yake tahirul mutahhar wannan shine ake ce ma ma'ul mutlaq wanda ruwa ne babu najasa a cikin shi sai malai yake cewa wannan ruwan idan muka dauka zai tsaya a asalin shi na ruwa sai idan ya zamanto an samu wani abu ya zo ya canza asalin wannan ruwan a yanda yake asalin shi imma ya zamanto ɗanɗanan shi ya sauya ko ya zamanto iskar shi ta sauya ko kuma ya zamanto kalan shi ya sauya wayannan abubuwan guda uku su ne suke sawa ruwa a fasa aiki da shi wajen yin ibada idan ya zamanto launin shi ya sauya kalan ruwan ya sauya ko kuma ɗanɗanon ruwan ya sauya ko kuma iskar ruwan ta sauya to a daidai wannan lokacin idan ya zamanto ɗaya daga cikin wayannan ausaf ɗin guda uku sun sauya to a lokacin nan wannan ruwan ba a ce mishi ma'ul mutlaq sai dai a ce mishi wani ruwa daban tunda shi ma'ul mutlaq ruwa ne wanda babu abin da ya canza a jikin shi wannan shi ake ce ma ma'ul mutlaq bayan haka Allah yake cewa wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum Allah yake samkar muku da ruwa daga sama wanda yake ruwa dan ya tsarkake ku ruwa mai tsarki kenan ruwan sama babu zancen ka ce ruwa ne ya ko daga sama in dai ba da ka tare shi bane ba wannan ruwan sai ya zamanto ka ajiye shi sai wani abu ya sauya amma daga ka dauke shi wannan ruwan daga sama ya zo shi kai tsaye kana iya yin arwalla da shi kai sallah kana iya yin wankan tsarki da wannan ruwan kenan wannan babu khilafi na malamai akan mi akan wannan ruwan sai malai ce mu ɗauka ma'ul bahar ruwa na tabki ruwa na tabki shi ma ruwa ne wanda yake tsarkakakke dalilin hadisin da muka karanta sabon da yake tambayan manzon Allah bayan haka idan muka ɗauka ma'ul bir ruwa na rijiya ruwa na rijiya shi ma dai ruwa ne mai ruwa ne tsarkakakke abi sa'id al-khudri yake cewa an taba tambayan manzon Allah aka ce ya rasulullah ana tawadda min bi'iril mudaa shin zami arwalla da ruwan rijiya wata rijiya ce mai aure ke ce ma buda'a wa hiya bi'run yulqa fiha al-khiyadu wa luhumul kilab wata rijiya ce wanda ana zuba kazamta a cikin ta ana zuba naman karnuka a cikin ta sai suke tambayan manzo Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ce musu innal ma'a tahurun la yanjisu shay'un ku sani cewa wannan ruwan babu wata najasa a cikin shi wannan ruwan babu najasa da za ta zo ta bata shi kenan wannan ruwan dalili ya kan cewa ruwan rijiya ruwa ne tsahirun mutahar ana iya yin arwalla da shi ai sallah kuma ana iya yin wanka da shi a zo ai sallah kenan ruwan rijiya shi ma dai menene shi ma ruwa ne mai kyau ana iya yin aiki da shi a kowane lokaci sai bayan haka idan muka dauka sai ruwan zamzam wayansu malamai suke tambaye cewa ana iya yin arwalla da ruwan zamzam kuma a yi aiki da shi sai aka kawo hadisin da asma binci abubakar lokacin da gassalat waladaha abdullahi bin zubair radiyallahu anhu da ruwan zamzam ta wanke ɗanta abdullahi bin zubair lokacin da ya rasu shi kuma mun sani cewa wankan gawa ba a yi shi da ruwa mai tsarkakeke to kenan dalili ne akan cewa ruwan zamzam da asma ta wanke abdullahi dan zubair da shi ruwa ne mai tsarki kuma ruwan zamzam ana iya yin arwalla da shi ana iya yin wanka da shi saboda mi a lokacin nan bi hadar min as-sahabati wa ghairihim wa lam yunkir zalika alaiha ahad sahabbai suna tsaye amma babu wani sahabi da ya mata inkari akan cewa dan mi zaki haka kiran dalili ne akan cewa shi ma dai ruwan zamzam ruwa ne mai tsarki babu sabani akan cewa ba za a yi arwalla da shi ba ana iya arwalla da shi kuma ana iya yin ana iya yin wanka da shi sai ma'un najis ruwa mai najasa in muka dauka ruwa mai najasa malam yace huwa ma'un ma tagayyara bi najasatihi bi haysi yatagayyaru biha ta'amuhu aw launuhu aw rihuhu ruwan da ake ce ma ruwa mai najasa shine ruwan da tagayyara ta'amuhu dandanan wannan ruwan ya sauya aw launuhu ko kuma kalar wannan ruwan ya sauya aw rihuhu ko kuma iskar wannan ruwan ta sauya wannan shine ake ce ma ma'un najis to wannan ruwan shine la tajuzu taharatu bil ma'i najis ittifaqan la khilafa ba'a be inganta ayi arwalla da ruwan da ya zamanto dandanan shi ya sauya ko kalar shi ya sauya ko kuma iska shi ta sauya wannan magana ce wanda an yi ittifaki akan ta babu sabani akan ta kenan duk ruwan da wayannan abubuwan guda uku suka sauya daga ciki daga jikin shi to wannan ruwan babu yanda za a yi arwalla da shi saboda ruwan mi ya riga ya sauya daga asalin halittar shi kenan ya riga ya sauya bai inganta mi aiki da shi wajen mi wajen aikin ibada idan ya zamanto abu ne mai tsarki ya shige shi ko sabuli ko kuma wani mai ko kuma wata kanwa misali wadda kanwar sata ne akai kenan wannan ana iya yin aiki da shi wajen wajen adat za a iya sha za a iya yin abinci da shi amma ayi tahara da shi ayi arwalla ko ayi wanka da shi wannan shine abinda malai yake cewa a inde wannan kalar ta sauya ko kuma dandanan shi ya sauya ko kuma iska shi ta sauya a wannan lokacin sai dai a nemi wani ruwa idan zaman to kuma babu wani ruwa sai shi najasa gare shi sai ayi timama wannan shine abinda malumai suka yi ittifaki akan akan abin da yake da alaka da ruwa wanda yake mai najasa da kuma ruwa wanda yake wanda yake tsahir idan muka dauka ruwan da yake huciya akan hanya misali a ce wannan korama ce ruwa yana hucewa in ya zamanto wannan koramar ruwan hucewa ce yake kuma ruwa ne mai yawa misali to wannan ruwan shi ma dai ruwa ne mai tsarki ana iya yin aiki da shi saboda manzo Allah yake cewa hadisin da Abi Hurairah ya fitar da shi manzo Allah yake cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im allazi la yajri thumma yankasu fi bayya inganta ɗayan ku yayi wutsari a cikin ruwa wanda yake ruwa dawwamamme misali idan muka dauka ruwan tabki wanda ruwa ne a aje mun sani cewa wannan ruwan bai huciya wannan ramin shine ramin shi na tabki wannan manzon Allah ya hana mutum ya zo ya yi wutsari a cikin wannan ruwan wannan haramun ne manzon Allah ya hana saboda mi manzon Allah abin da yasa ya hana saboda mutane za su iya bukatar shi domin su yi tsarki da shi idan ya zama to kuma ana zuba mishi najasa a daidai wannan lokacin kenan mi zai kai wani lokacin da an bata wannan ruwan amma sai manzon Allah ya ce allazi la yajri ruwan da a dawwame yake a guri guda wannan shine manzon Allah ya hana amma ruwan da ya zama to korama ce wucewa ce take ko mutum yayi wutsari a ciki ko mutum ya zuba najasa a cikin shi wannan ruwan manzo Allah ya ce ruwa ne tsarkakeke kana iya yin aiki da shi saboda a lokacin da aka zuba mishi najasa najasa ta rage da ta gaurayi da wannan ruwan wataƙila ma ta huce kenan a wannan lokacin mutum yana iya yana iya yin arwala da shi kuma babu laifi mutum idan ya yi wutsari da shi ko kuma a cikin wannan ruwan ko kuma ya zuba najasa ruwan da manzon Allah ya hana a yi wutsari a cikin shi ko kuma a zuba najasa a cikin shi shine alma'ud da'im allazi la yashfi shine ruwan da yake a dawwame yake a wannan gurin bayya wuce wannan ruwan shine wanda manzo Allah yake magana cewa mi bai inganta mutun yazo yayi wutsari a cikin shi ko kuma yazo ya zuba najasa a cikin shi kenan wannan shine idan ya zama to ruwa ne na korama wucewa yake babu laihi a ciki ko da mutane sun yi wutsari a cikin shi sun zuba najasa idan ya zama to wucewa ce yake wannan mutun yana iya amfani da shi wajen yin arwalla ko kuma wajen yin wanka wanka mai tsarki sai mala yake cewa alma'ul qalil ruwa ne kaɗan kuma sai ya zamanto najasa ta zuba cikin wannan ruwan amma sharaɗin lam ya tagayyar launuhu aw ta'amuhu aw rihu bai zamanto ba kala shi ta sauya ko dandanan shi ya sauya ko kuma iska shi ta sauya sai mala yace wannan ruwan a mazhaba ta malikiya da zahiriya wannan duka sun tayi akan cewa wannan ruwan ruwa ne mai tsarki saboda mi saboda abinda ake gudu a ruwa idan ya sauya bai sauya ba saboda bai sauya ba daga ɗanɗanin shi daga launin shi daga iskar shi kenan idan ya zama to wannan abubuwan ba sauya ba wannan ruwan yana siffa shi ta mi tsahirun mutahar yana ruwa mai tsarki kuma ana iya mi ana iya yin tsarkin da shi har noma kenan idan ya zama to wannan ruwan babu abin da ya sauya kenan ruwa ne mai tsarki to wannan shine abin da yake da alaka da da ruwa mai tsarki da kuma ruwa mai najasa sai mu koma cikin littafinmu mala yake cewa at-taharatu qismani at-taharatu mala yace taharatu hadasin da kuma taharatu khabasin sai mala yace wala yasihu wala yasihu al-jami'u illa bil ma'i at-tahir al-mutahhir wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu bima yufariquhu galiban kazaiti was-samni والدسم كله والوزح والصابون والوسخ ونحوه mala yace ka sani cewa tahara ta kasu kashi biyu akwai taharatu hadasin akwai taharatu khabasin sai mala yace taharatu hadasin shine mala yace raf'ul hala allati tamna'u min as-salati al-asgharu bil wudu'i wannan tace tahara karama alhadas shine kawar da abinda zai hana ka yin sallah a daidai lokacin da amma ya zamanto abinda zai hana ka wannan sallah shine mi idan kai arwalla shikenan wannan shine ake cewa taharatul asghar kenan shine ya zamanto tahara ce karama ta yanda idan aka yi arwalla ya wadata ba sai an yi wanka ba wannan shine mi shine alhadas idan kuma ya zamanto babbar tahara ce shine al-akbaru shi kuma wannan he ya zamanto sai ni sai wanka kenan alhadas ya zamanto ya kasu kashi biyu ne akwai hadasul akbar akwai hadasu al-asghar ta yanda hadasul asghar idan mutun ya arwalla ya wadata mishi idan ya zamanto wutsari ne kai sai kai arwalla bayan gari ne kai iska ce ta wutar maka wannan idan kai arwalla ya wadata maka amma al-hadasul asghar al-hadasul akbar wannan bai dacewa mutun ya arwalla ya salla sai yayi ni sai yayi wanka wayannan abubuwan shine ya zamanto idan mutun ya sadu da matarsa ko kuma ya zamanto mani ya fitar masa ko kuma ya zamanto mace ce ta yi da al'ada to wannan a lokacin wannan dole arwalla batta yi dole sai an yi ni dole sai an yi wanka sai mala yace idan muka dauki alkhabas sai yace izalatul najasa min albadani mu dauka as-saw almakan kamar yadda muka yi bayani shine kawar da najasa da zamanto najasar wannan ta jiki ce ko kuma ya zamanto a jikin tuhahi ne ko kuma ya zamanto a guri wannan take ce ma daharatul khabas ya zamanto an kawar da najasa ta jiki ko kuma tas a jikin kaya ko kuma ya zamanto a gurin da za a yi wannan sallar sai malam yake cewa idan muka dauka da malam ya ce ɗahara wannan ta kasu kashi biyu kenan ya zamanto ta farko tana da alaƙa da kai karan kanka lokacin da za ka yi sallah wata irin tsahara ce ya kamata kai kai karan kanka ka sani idan arwalla ce za ka yi ta wadatas kai da kanka ka sani ta hanyar da wutsari ne kai bayan gari ne kai kina arwalla za kai idan ya zamanto kuma babbar tsahara ce ka sani cewa sai sai wanka kuma bayan haka ya zamanto inda za ka yi sallah da kuma kayan da za ka yi sallah da su ka tsarkaka da su kayanka ne ya zamanto kaya ne masu tsarki za ka yi sallah da su inda za ka yi sallah ya zamanto guri ne mai tsarki wannan gurin bai dacewa ka zo ka samu guri mai najasa ka zo ka yi sallah a wannan gurin bai dacewa kayanka idan zaman to akwai najasa a jikinsu bai dacewa mutum ya zo ya yi sallah da wa'annan kayan masu najasa a jikin shi dole sai ya zaman to wannan najasan yayyafa mata ruwa ne za a yi idan zaman to misali wutsari ne ko kuma wata najasa ce ta taɓa wannan gurin ta hanyar da idan aka yayyafa ruwa ya wadatas idan ya zaman to kuma ta taɓa kayan gabaki ɗaya wannan yayyafa ba ta yi sai mi sai wanke wannan kayan gabaki ɗaya kenan wannan al'insan shi da kanshi mutum shi da kanshi ya sani ya san mi ya kamata ya a wannan gurin wanka ne zai yi wanka ne zai yi sai wanka arwalla ce zai yi sai arwalla abin da yake da alaka da kayansa yayyafa musu ne zai yi ko kuma wanke su ne zai yi wannan shi ma dai yana koma ga asalin kai menene yake faruwa a tuwarka ko kuma inda za ka yi sallah kenan wannan dole sai mutum ya yi dole sai mutum ya kula da wayannan abubuwan lokacin da za ka yi ka san me ya sami wannan kayan naka ko kuma ka san me ya sami gangar jikinka kai asalin kanka sai mala yake cewa idan muka dauka malaman malikiya ko kuma malam mai wannan littafin ya kasa wannan ruwan kashi uku sai ya zamanto akwai alma'u tahir akwai ma'un tahir mutahar akwai ma'un najas yana wajen malaman malikiya wannan ruwan ya kasu kashi uku akwai ruwa mai tsarki akwai ruwa wanda mai tsarki ne kuma kana iya zakaka da shi akwai ruwa wanda yake mai najasa ne sai sabanin malaman zahiriya da kuma ash-shaykh sa'adi shi ma ya tayi akan cewa kawai ruwa kala biyu ne kuma dukan su da dalilan su kiran duk sun tayi akan cewa menene almuhim dai malamin wannan littafin ya kasa ruwa kashi kashi uku akwai at-tahirun akwai tahirun mutahhar akwai najasun kina ya zamanto akwai ruwa mai tsarki wanda ba bai wa ai arola da shi akwai mai tsarki zahirin mutahhar ana iya arola da shi akwai kuma mai najasa wanda ba iya aiki da shi al'ada ce ko kuma aiki ibada ne sai mala yace wala yasihu al-jami'u illa bil ma'i tahirun mutahhar wa huwa allazi lam yataghayyar launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu yace wannan ibada da zakai kika batta inganta sai da mi sai da al-ma'u tahir sai da ruwa wanda yake mai tsarki almutahir kuma mai tsarkake wani shi sai ya ce wa huwa allazi nan kamar malam kamar an tambaye malam ne an ce to malam wani ruwa ne kake cewa tahirin mutahhar sai mala ya ce huwallazi ka sani cewa shine allazi lam yatagayyar launuhu ruwan da kalar shi bata sauya ba au ta'amuhu ko kuma ɗanɗanon wannan ruwan bai sauya ba aurehuhu ko kuma iskar wannan ruwan bata sauya ba sai ya ce bima yufariquhu galiban ta yanda za a iya raba wannan ruwan da wannan abin da ya shiga cikin wannan ruwan sai mala ya ce ka zaiti kamar mai yanzu mai in ya shiga ruwa za a iya cewa asalin ruwan mai ne ai an sani cewa shiga ce ko babu ruwan da asalin shi mai ne kawai ruwa ruwa ne amma idan ya zamanto a cikin wannan ruwan an samu mai a ciki kenan wannan man mine ne shiga ce yayi shine mala yace kazzaiti ruwan da mai ya shige shi waddasani ko kuma ya zamanto mai wanda yake daskararren mai shine addasani shine kitse kenan sai mala yace wal wazakh wal wazakhi ko kuma ya zamanto ruwa ne wanda wata dauda ta shige shi was sabun ko kuma ya zamanto ruwan sabuli ne wal washi wa nahawhi sai mala yace wayannan dukan su wayannan sune abubuwan da suke sauya ma ruwa daga asalin shi sai ya zamanto ya sauya in ma kalar shi in ma dandanan shi in ma iska shi yanzu ruwan da mai ya shige shi daga mun kalle shi wannan ruwan me ya sauya kalar shi ce ta sauya saboda ya zamanto idan aka ce wani ina da ruwa a aje amma sai dai kaico ruwan mai ne kenan ruwan ya sauya daga sunan daga sunan ruwa kenan ya sauya asalin sunan shi ma'ul mutlaq shi ruwa mutlaq wanda ruwa ne sak wanda idan muka dauka wannan ruwan ruwa ne wanda yake sak bai da komai a cikin shi amma idan muka zo muka dauki mai muka zuba mishi sai muka ce ma wani muka tambaye shi wane kana da ruwa sai ya ce ina da ruwa amma dai akwai mai a cikin shi kenan wannan ruwa ya tashi daga mi daga asalin sunan shi na ruwa ya koma asalin mi sai an mai idafa da wani abu a ce ruwa ne amma mai mai to wayan abubuwan su ne mi su ne abubuwan da suke sauyawa to wayan abubuwan duka idan ya zamanto abubuwan da muka zana da mai da sabuli da wata dauda wayan abubuwan duka gabaki ɗaya bai dacewa mutum yayi arwalla da wannan ruwan da ya canza da wayan abubuwan da muka wadi amma sai mala yace wala ba'su biturabi ka sani cewa babu laihi idan ruwan da za ka yi arwalla da shi ya zamanto ƙasa ce a cikin shi walhama'i ya zamanto ko kuma kanwa ce amma dai wannan ƙasar ya zamanto asalin gurin ƙasar ƙasar gurin ce misali ruwa ne na tabki sai ya zamanto iya da iya da ja jan ya zamanto nami na asalin gurin ne ƙasa gurin ce wannan ba laihi mutum yayi yayi arwalla da shi shine mala yace wala ba su biturabi idan ya zamanto ƙasa ce ta shiga cikin wannan ruwan sai mala yace walhama'i abinda yake ce ma alhama'i shine kanwa saboda akwai waɗansu yankuna wanda ruwan gurinsu yana da yana da kanwa to wannan kanwar ba a ce ba ɗanɗanon wannan ruwan ya sauya ba ai ba a gura da shi a ai asalin gurin ne gurinsu ne mai kanwa yanzu idan muka ɗauka irin wajen bilma gaba da agades ya zama to wannan ruwansu iya da iya da kanwa to wannan ruwan mine ne ya dace kai arwalla da shi ruwa ne mai tsarki saboda mi asalin gurin yake sai malam ya ce wasabhati ko kuma ya zama to gishiri ne a gurin ko kanwa ko gishiri inda ya zama to asalin gurin ne to wannan ruwan babu laihi mutum ya aiki da shi sai mala ya ce walhizi ko kuma ya zama to jangargari ne za mu samu wani ruwa ruwan tamki ne ko kuma ruwan rijiya ne idan muka leka irin ƙauyuka za a ɗauko ruwa daga rijiya amma wannan ruwan iya da ni za a gan shi yana da jangargari yana da ja to wannan ruwan shi ma dai ni ba laihi a aiki da shi wani hau zalika da kuma kwatankwacin haka idan muka ɗauka wayannan abubuwan da malam ya zana ga baki ɗaya yana so ya bambance maka asalin ruwan da ba a yin arwalla da shi ne da kuma asalin ruwan da ana iya arwalla da shi ne ruwan da ya zamanto sabuli ne ya shige shi wannan ruwan ba a yi aiki da shi ba dole za a je a nemi wani ruwa a yi aiki da shi ruwan da mai ya shige shi ba a yin aiki da shi shi ma za a je a nemi mi a nemi wani ruwa a yi aiki da shi ruwan da wata dauda ce ta shige shi shi ma dai wannan ruwan mine ne ba iya yin ba iya yin aiki da shi daga cikin irin abin da malam ya kawo nan da ya ce walwazafi ko ya zamanto irin suna cewa suna fasara shi da romo misali ko ruwan miya haka ta shiga cikin wani ruwa haka sai ya zamanto daga an gani ana gane cewa ga abin da ya hada to shi ma wannan ruwan bai dacewa a aiki da shi sai mala ya ce maka amma irin abin da ya kamata wanda ya inganta mutum ya aiki da shi sai mala ya koro ma magana ya ce wala ba'as bit turabi ya ce babu laifi idan ya zamanto wannan ruwan ƙasa ce ta shige shi sai ya ce kuma wannan ƙasar ya zamanto asalin gurin haka yake wal hama'i ya zamanto ruwa ne mai kanwa asalin kanwa ce a gurin ko kuma mi ko kuma gishiri ko kuma shangargari wannan idan ya zamanto wa'annan abubuwan duka asalin gurin haka suke sai mala ya ce wa'annan duka babu laihi idan ya zamanto guri ne mai irin wa'annan abubuwan mutum ya aiki da shi ka yi arwalla ka yi wanka mai tsarki da shi duka wannan babu laihi da shi amma idan ya zamanto ruwan garinku ruwan da kuke aiki da shi ruwa ne mai kyau bai da komi a cikin shi ruwa ne daga an gani ba abin da ya sauya amma sai ka ɗauko laka ka zuba ko kuma ka ɗauko mashi wata kanwa ka zuba ko kuma ka ɗauko wani sabili ka zuba to wannan ruwan kai ne ka sauya shi asalin shi ba haka yake ba to wannan ruwan bai dacewa ka yi aiki da shi wannan shine abin da malai yake gaya mana ana kenan ruwan da ya zama to asalin gurin shi haka yake asalin gurin kanwa ce za a aiki da shi asalin gurin manda ne za a aiki da shi yanzu idan muka ɗauka irin ruwan da ake aiki da shi a nan masallaci ruwa ne nami na forage ko to wani lokaci za a gina a hudu wannan ruwa amma sai zaman to an hudu wannan ruwa iyar ɗanɗano nami na kanwa ko kuma manda to wannan ruwan shi ma dai ya dace a aiki da shi saboda ai ba wani mutum bane ya zo ya zuba kenan ana iya aiki da shi amma idan wani ne ya zo ya zuba to wannan shi kuma ya tashi daga sunan ruwan shi mutlak ya koma wani ruwa daban bai dacewa ai aiki da shi amma idan ya zama to asalin gurin haka yake haka aka uddo ruwan nan to wannan menene babu laihi mutum ya yi arwalla da shi ya yi wanka na tsarki da shi wannan shi ne abinda malam yake mana bayani a cikin shi Allah ya samu gane sai malam yake cewa faslun fasali na gaba malam ya ce izalatun najasa malam ya ce iza ta'ayyanatil najasatu gusila mahalluha fa in irtabasat gusila thawbu kulluhu wa mashaqqa fi isabati najasati nadaha fa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala nadaha alayhi malai yake cewa nan zai ma magana ne akan mi izalatun najasa shine gusar da najasa bayan malam ya gaya ma ruwan da ya kamata ka gusar da najasa da shi da kuma ruwan da ya kamata ka yi arwalla da shi yanzu sai yake ce ma ga yanda zaka gusar da wannan najasar saboda akwai najasar da za a yayyafa mata ruwa shikenan akwai najasar da dole sai an wanke kayan sai malai ce idza ta'ayyanatin najasatu idan ya zamanto wannan najasar ta zamanto a hili take malai ce idan ya zamanto a hili take misali a jikin tufahinka ne sai ka gani ga wani ruwa wanda yake mai najasa an watsa maka ko kuma an ma wutsari a jiki yaro ya ma wutsari a jikin wannan tufahin naka malai ce gusila mahalluha sai a wanke gurin wannan daidai inda wannan najasa ta taba misali ka dauki yaro karami sai ma wutsari a tuhahinka sai a cikin tuhahinka ga inda asar ga irin ruwa ga irin gurin da wutsarin da wutsarin yaron ya taba wannan ba ce ka huda kayan ka wanke baga baki daya mana yace gusila mahalluha a wannan lokacin abinda zaka yi mala yace kawai sai ka wanke daidai wannan gurin shi kadai ba tare da ka wanke tuha gabaki ɗayanta ba misali bakin nan ne ka ɗauki yaro a hannunka sai ma wutsari a hannu a jikin hannun rigarka da wannan abin da ake bukata a gare ka kawai ka wanke daidai wannan gurin da wutsarin da inda yaro ya ma wutsari ba tare da ka hudda kayan ka wanke ba wannan shine abin da malam yace gusila mahalluha sai yace fa in tabasat gusila sawbu kullu amma ka sani cewa idan ya zamanto wannan da jasad ta watsin ma kayan ka ne gabaki daya misali kana huce sai wani mai mota ko ko wani mai moto sai ya zo huce ga ruwa ruwan gwallo misali sai ya shiga da gudu sai wannan ruwan ya fatsin ma kayanka ga baki daya kayanka ya suka yi tsabba-tsabba ta yadda baka iya gane cewa ga inda ya taba ga inda bai taba ba to sai mala ya ce gusila saubu kullum anan me ake so a gare ka dole wannan kayan duka za ka wanke su bai dacewa ka ce a bari in yayyafa a can in bar can a abinda malam yace anan shine ni gusila saubu kullu sai ka je ka wanke wannan kayan gabaki ɗayan su abinda ake so gare ka saboda ni asali baka san ba inda wannan najasa ta ba kenan abinda yake akan ka shine sai malam yace wa man shakka fi isabatin najasa nadaha sai mala ya ce idan mutum yana shakka ga kayan shi ya zamanto wannan kayan nashi yana shakkan najasa ta taba shi ko kuma najasa ba taba shi ba sai mala ya ce sai ya yi sai ya yayyahi a wannan kayan nashi yanzu idan muka ɗauka inda manzo Allah yake ce ma matan da suka ƙare haida sai suke tambayin manzon Allah hadisin Aisha akan macen da ta ida na da ta ida al'ada sai manzo Allah yake ce mata igsili an kiddan wasalli manzo Allah ya ce mata ki wanke gurin wannan jinin yanzu nan abinda manzo Allah yake bayani anan idan muka dauka jini wanda mace ta yi al'ada da shi idan ya zama to a cikin tuhahinta akwai inda wannan jinin ya taba ba a ce dole sai ta wanke wannan kayan ba yanda manzon Allah ya ce igsili an kiddam ki wanke wannan jinin kenan tana iya wanke shi idan ya zama to ta wanke shi kuma ta je ta yi sallah da shi saboda wani lokaci manzon Allah shi karan kanshi yana huta sallah da kayan da a jikinsu mani ya huta ya taɓa wannan kayan na manzon Allah Aisha take cewa za a wanke ma manzon Allah wannan gurin ba tare da an wanke kayan gabaki ɗaya ba ko manzon Allah ya huta ya tayi sallah a daidai lokacin da a jikin tufahin shi ana ganin wannan ruwan asalin wannan ruwan wanda ya san abin da aka yi ya sani cewa mi an wanke watan da ya sace a wannan gurin babu laifi kina idan ya zamanto kayanka ne mani ne ya zubin ma wannan kayan misali babu laihi ka wanke ka wuta kai sallah da wannan kayan ba tare da ka wanke wannan kayan gabaki ɗayansu ba idan ka wanke wannan gurin najasal wannan ya wadatas maka ba a ce dole sai ka wanke wa'annan kayan gabaki ɗayansu ba wannan shine bayan haka manzo Allah yake cewa fa idza tahurti faghsi mawdi iddam idan kika tsarkaka ki wanke asali ki wanke asar shine asar shine gurin wannan jinin sun masallifi sannan ki sallah da wannan tuhayin kenan tuhayenka idan ka huda najasa a cikin tuhayenka ba a ce dole he ya bushe ba za ka yi aiki da shi a yanzu nan ka wanke najasa a jikin kayanka da wannan damshin da wannan lemar ta jikin ruwan wannan kana iya zuwa kai sallah da shi kuma sallar ka tayi kenan ba a ce ba dole sai ya bushe wannan shine abinda abinda malamai suke bayani anan sai mala ya ce wa man shakka fi isabatin najasa amma wanda yayi shakka akan mi akan wannan kayan nashi suna da najasa ko kuma busir da najasa manzo Allah yake cewa da ma yuribuka ila ma la yuribuka sai kai mi sai mala yace nada sai kai yayyahi kawai ka ba kanka lahiya ka je kai mi ka je kai sallah da wannan kayan naka sai mala yake cewa fa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala nadaha alaihi idan wani abu ya taba ka misali kana hucewa sai kaga wani ruwa wanda ruwa ne na misali ruwa ne aka watso shi daga wani gida sai wannan ruwan sai ya taba kayanka sai kake shakka shakka fi najasatihi sai kake shakka wai wannan ruwan mai dauda ne ruwan najasa ne ko ba najasa bane sai mala yace fala nadaha alaihi yace babu zancen he kayayyahi a wannan ruwan asalin abu shine ni shine babu najasa a jiki saboda asalin kayanka ka sani kayanka masu tsarki ne ko wannan shakka ce kake ko manzo Allah ya ce da ma yuribuka ala ma la yuribuka ka bar wannan shakkar ga baki da yanta kai aiki da yakinin ka na hali shine wani malami ake bada misali ya zo wuciya da shi da almajirin shi suna wuciya ta wani gida sai aka watso ruwa sai wannan ruwan ya taba tuhayinsu yanzu har sun yi gaba sai almajirin ya dawo sai yake tambaye 'yan gidan wai ruwan najasa ne ka watso ruwa ne mai dauda mai kyau ruwa ne mai najasa ko kuma ruwa ne ba mai najasa ba sai malam ne yake ce mushi dan me yasa zaka tambaya yanzu ka ja mana sai suka ce mushi ruwa ne mai najasa sai malam yake ce mushi yanzu ka ja mana da sai mi gini a asalin maganan akan cewa kayan mu busu da najasa kenan idan ka zo huciya abinda mala yake karantar da mu anan sai kaga ruwa sai ya taba ka sai kage shakka ruwa ne mai najasa ko ba mai najasa ba kawai kai gini asalin mi kayan ka busu da najasa babu ruwanka ba ce ba sai ka tambaye wa'annan mutanen wai ruwan gidanku ne najasa ne haka shi ma Umar bin Khattab yana taya da shi da wani mutum daga cikin sabon manzon Allah ya zo wuciya sai aka watso ruwa daga wani gida wannan ruwa sai ya dan taba su sai mutumin ya dawo sai yake tambaye yan gidan wai wannan ruwan da kuka watso ruwa ne mai najasa ko ba mai najasa ba sai Umar yake ce musu kal ku bashi labari kal ku bashi amsa sai Umar yake ce mushi ka zo mu je mu sallah da tuhawimu kal ka ja mana kenan menene nan dalili ne duka akan cewa idan ya zama to abin da ya taba ka kai bakka da yaqini akan cewa najasa ce sai mala yace fala nadaha alaihi babu zancen sai ka me yayi kawai zaka yi gini akan yaqinin asalin kayan ka bisu najasa wannan shine manzon Allah yace da ma yuribuka ala ma la yuribuka wannan shine amma idan ya zama to kai da kanka ne ka sani cewa abin da yake yaqini akan ka najasa ce kai da kanka ka sani kenan dole zaka yi amma bakka da yaqini mala yace fala nadaha alaihi babu zancen ni kayayyahi akan akan wannan kayan sai mala yace wa man tazakkara najasata wa huwa fi salati qata wanda yana sallah sai ya tuna cewa akwai najasa a jikin tuhahin shi ko kuma shi karan kanshi sai malam yace qata sai yanke sallar shi ko baka da arwalla kana sallah sai ka tuna baka da arwalla ashi ni za ka yi sai ka yanke ka je ka yi ni ka yi arwalla asali ba yin sallah sai da ni sai da arwalla kayanka ne da najasa kana sallah sai ka tuna mala yace qata'a sai ka yanke sai mala yace illa an ya khafa hu an ya khafa khuruj alwaqti sai idan ya zamanto yana tsoron lokacin sallar ya huce amma nan maganar tana koma ne asalin idan ya zamanto to haka ce mai najasa ba kai karan kanka ba idan ya zamanto kai kai ne mai najasa ba lokaci ba zai wuce ko akwai gaba da lokacin da zai wuce dole zaka yanke ta saboda ba a yin sallah sai da ni sai da arwala ko la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda idan ya zamanto kai ne baka da arwala ba zancen ina tsoron lokaci ya wuce a wannan sallah taka ba ta yi ba dole zaka yanke ta idan ya zamanto wanka ne zaka yi shi ma dole ne zaka yanke ta nan da mala yace illa an ya khafa khurujal waqti nan yana magana ne akan mi idan ya zamanto a jikin tuhayin ka ne akwai ɗan najasa sai mala yace idan ya zamanto kana tsoron lokacin sallah ya fita ne sai ka ci gaba da sallarka sai mala yace wa man salla biha nasiyan wanda yayi sallah da najasa yana me mantuwa ya mance bai sani ba wa tazakkara ba'da salami a'ada salatu fil waqti mala yace sai ya tuna bayan ya yi da sallah sai mala yace a'ada filwakti sai ya maida sai ya sake sallah a wani lokaci misali ka yi da sallah sai ka tuna baka da arwallah ko kuma ka tuna ashe akwai da yasa a jikinka ko ta wanka ko ta arwallah sai ma ya ce a ada filwakti dole za ka sake sallah ba zancen a na yi sallah babu arwallah ban sani ba babu wannan magana dole za ka je ka yi ka sake sallaka aga mutum yana sallah ka tana baka da arwalla sai ka bar sallaka ko sai ka huta ka yi da sallah sai ka tana wannan sallah ba arwalla ka yi ta dole za ka sake sallah wannan shi ne wani lokaci manzon Allah yana sallah lokacin suna yin sallah da takalma a jikinsu yin sallah da takalmi ba haramu bane yin sallah da takalmi sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kala kaga mutun yana sallar takalmi kace ya aikata haramun a idan ya zama to takalmi shi babu najasa ya aikata sunna zai samu ladan sunna kuma ya samu ladan sallar shi manzo Allah ya kasance yana sallah da takalmi a kawai shi sai malaika Jibril yazo ya ce mishi ma'aikin Allah akwai najasa a takalminka sai manzo Allah sai ya hudda kenan a lokacin nan ne da aka ga mishi sai ya gaugaye sai ya hudda to haka kai ma lokacin da ka tada sallar da takalmi a kawaka sai ka tana wannan takalmin ka shiga dushi da shi kina akwai najasa ko me yake so a gare ka kawai sai ka hudda shi ba tare da ka sake sallah ba kawai sai ka hudda shi shine da manzon Allah ya hudda ya sahabbai ga baki ɗaya suka hudda sai da kare manzon Allah yake ce musu me yasa kuka hudda sai suka ce manzon Allah kai muka gani ka hudda kun ga yadda ake koyi da ma'aiki duk abin da suka ga manzon Allah yayi kawai su ma hesi ba tare da an tambaya ba wannan shine bin sunnar manzon Allah daga an ce ga abin da manzon Allah ya kalka tambaya me yasa kawai abin da ake so ga kai ne kawai ka aikata yadda sabon manzon Allah suke kun ga dai wannan sabon manzon Allah da suka ga manzon Allah ya hudda ba tare da tambaya ba ba su bari bai da kare sallah suka ce manzon Allah mun ga ka hudda ya akai a kawai suka hudda sai da kare manzon Allah ya ce me yasa ka hudda suka ce manzo Allah kai muka ga ka hudda sai manzo Allah ya ce musu a ni ma ai malaika jibril yazo ya ce mini a takalmi na akwai najasa idan lokacin da kake sallah da takalmi sai ka tuna akwai najasa a takalmin ka ko sai ka hudda shi yawanci zamu ga waɗanda suke sojoji ko ko kuma yan agaji ana yin sallah da takalmi kada kaga mutum yana sallah da takalmi kace ya aikata haramun a ba haramun bane sunna ce ta manzon Allah Allahumma idan ya zamanto a takalminka akwai najasa sai ka tuna sai ka hudda shi amma kuma mu kula bai dacewa kana ganin masallaci da tafi mai kyau an share an sa turare kawai ka dauko takalmi da da ka shigo cikin masallaci a ba haka ba wannan bai dace ba wannan a waje ne za ka yi sallar da tafinka sai ka shimura tafinka ka yi sallar da takalminka ba wanda ya hana ka idan kana sallah ka tana akwai yasa takalminka sai ka hudda shi ka cire ba tare da ka sake sallah ba wannan shine karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna so mu koyi da shi Allah ya dakar da mu koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mala yake cewa gaba ta gaba mala yace faslun fara'idul wudu'i sab'atun bayan malan ya ma magana akan ruwa ya ma magana akan najasa sai mala yace yanzu zai ma magana akan farlan arwalla idan muka ɗauka farallan arwalla asalinsu ba wai malamai bane suka ƙirƙiro su asalinsu aya ce ta alƙur'ani a cikin suratul ma'ida Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wayannan sune farallan awalla guda biyar wanda Allah subhanahu wataala ya zana a cikin wannan ayar na farko mu je Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati ya ku wayanda suka yi imani idan kuka tashi yin sallah wannan niyya kenan da Allah ya ce idza qumtum ila salati nan Allah yana nihin niyya wannan na farko kenan daga cikin wayannan farillan mu ringa leka su ta farko ma ya ce anniya ko yanzu mun samu anniya a cikin mi a cikin aya ko idza qumtum ila salati wannan niyya ta farko kenan fagsilu wujuhakum wannan nabi kenan Allah ya ce ku wanke kuskokinku ko nabi kenan wa aydiyakum ila almarafiq ko na uku kenan wamsahu bi ru'usikum na hudu kenan wa arjulakum ila alka'bayn ko wannan nabiyal kenan to ai na zamu samu na shidda na bakwai ai na zamu samu su wayannan guda biyar in duka mun same su a cikin aya ko saura guda biyu ai na zamu samu su shine malamai yace su ma wa'annan a cikin aya zamu samu su yanzu mu dauka malai yace addalku ko addalku abin da yake ce ma addalku shine cudawa ko da Allah yace a wanki huska yanzu mutun yazo shi ya dauki ruwa kawai ya watsa arwalashi tayi ba tayi ba ko to wannan shine addalku wannan shine faralin na shida da malai yake magana anan mun gane sai almuwalatu me almuwalatu a ne almuwalat jerawa eh yanda Allah ya jero su haka ake so a jero su ba tare da da ka wanke hannunka ko kuma da ka wanke huska sai ka tsallara ka tai kafa makai ba arwalla kai ni kai toilet ko ka wanke jikinka da wayannan sune farallan arwalla wanda malam ya zano anan duka wayannan asalin su a cikin wannan aya suke ya yi wallazina amanu iza kumtum ila salati mun samu daya ko a wanke huska aghsilu wujuhakum ko biyu wa aydiyakum uku wa masahu bi ru'usikum hudu wa arjulakum biyal addalku da cudawa da jerantarwa duka wannan a cikin ni a cikin ayar yanda Allah ya ce a wanke dole sai an wanke ko sai an murza bai wa mu dauki ruwa kawai mu yi ta kwarara a huska mu ce mun yi arwalla a'a ba arwalla bace wannan dole za a cuda jerawa yanda Allah ya jero masu anan to haka ake so a jero su wannan sune farlan awalla guda bakwai wanda malam ya gina su anan kuma sune asalin su sune mi a cikin ayar alqur'ani idan muka dauka anniya Allah yake cewa wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin babu wani aiki da mutum zai yi sai yayi mi sai ya tsarkake niyya yayi danwa yayi dan Allah subhanahu wataala manzo Allah yake cewa innamal a'malu binniyati kun ga niyya dole sharadi ce na mi na yin aikin ibada dole idan mutum zai yi aiki dole sai yayi ni dole sai yayi niyya kenan wannan na farko kenan sai nabi mala yace idan muka dauka addalku cudawa ko lokacin da mutum zai arwalla wanzu Allah ya ce dole sai mutum ya yi ni ya ringa sa yatsotsin shi cikin yatsotsi yana ni yana wanke ko in huska ce sai ya wanke ta yadda ya kamata ya zamanto a cikin wannan arwallal asalin arwalla ba ana yin arwalla bane da ahu da dauda asalinta inda a ce arwalla ana yin ta ne don ahu da dauda da in aka yi wanka ba sai an yi arwalla ba ko amma Allah zai ce ai wanka ko in kai wankan ibada ka ida shi wanda idan ya zama to ba da arwalla ka yi shi ba sai Allah ya ce idan ka yi shi in ka dawo sai ka yi sai ka yi arwalla ko to inda a ce ita wannan arwallar da ake yi dan a hudda dauda ake yin ta da idan aka yi wanka ai ba sai an yi arwala ba ko saboda wanka shine ne shine zai hudda ma dauda gabaki dai ko amma arwala mine ne sama sama ne ko to asalin arwala ba hudda dauda bace akwai hudda dauda amma ba shi bane asalin asalin ta shine ni Allah ya ce ai kawai ka zo kai ka ba kanka lahiya sai ka samu ladan aikin da kai wannan shine yanzu idan muka dauka da aka ce ayi arwalla sai aka ce dole za a cuda idan mutum bai cuda ba arwallar shi ta yi ba ta yi ba idan dole sai mutum ya yi ni ya yi yadda ya kamata can gaba za mu karanta can gaba za mu karanta akwai inda mutum idan ya bar lum'a ya yi arwalla sai ya bar wani guri inda bai taba shi ba wannan dole sai ya dawo ya wanke shi idan ya zama toma ka ji mama sai daga baya akwai lokacin da ya ka sake ma arwallar gabaki ɗayanta kenan arwalla tana da zaman kanta amin a wajen yin ibada sai na uku idan muka dauki gasal alwajh ko inda Allah yake cewa faghsilu wujuhakum ko a wanke huska ko wanke hannu wannan duka mun karanta su a baya kenan zaman to wayannan abubuwan gabaki ɗayan su abubuwa ne wanda dole idan mutum zai yi arwalla sai ya zama to ya wanke su yanda manzon Allah ya karantar wayannan sure cikakkun farlan arwala wayannan guda bakwai wanda malam ya kawo na farko malai yace anniya ko malai yace gasul waji malai yace gasul yadaini ila almarafi ila ila almirfaqain na hudu malai yace mashur ras na biyar malai yace gasulur rajlaini rijlaini ila alka'baini sai addalku wal muwalatu wayannan sure cikamakon farallan arwalla guda bakwai wayannan bai dacewa mutum ya zo ya yi arwalla ya bar ɗaya daga cikinsu kuma ya zo ya ce ya yi arwalla kenan dole wajibi ne sai mutum ya yi wayannan abubuwan sannan ya zamanto arwalla shi ta yi arwalla shi ta cika ganin cewa lokaci ya yi nan ya kamata mu tsaya abinda makaranta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana gabaki daya wanda suke neman masu bukatu na alkhairi wajen Allah subhanahu ta'ala muna tawassuli da wannan zaman da muka yi Allah ya biya ma kowanne ɗaya daga cikin bukatunsa wanda yake fama da jarrabawa ta ubangiji muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yahe mishi Allah ya sa cikin mizani abinda muka karanta daidai abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana gabaki daya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته